Ya Allah sarki mai rahama a gare ka muke san albarka. Subhanallahi kadimin sarki rabbu ka tsara kake bayanka. Domin tsarkin ɗakin ka'aba albarkar annabi manzanka.
Bismillahirrahmanirrahim. Jalilu unasin Mustapha min ajallihim. جليل أناس مصطفى من أجلهم أتاهم بإلم الواي نفيا لجهلهم أتاهم بإلم الواي نفيا لجهلهم فلما بدا لي أنه أصل فضلهم فلما بدا لي أنه أصل فضلهم قصصت بمده سيد الناس كلهم قصصت بمده سيد الناس كلهم عسى روأتي يوم القيامة تفرق عسى روأتي يوم القيامة تفرق سلا قلب من يسلو وقلبي ما سلا سلا قلب من يسلو وقلبي ما سلا وأن كل شيء ما كلا هبه خلا وأن كل شيء ما كلا هبه خلا يعز علينا أن نقيم وترحلا يعز علينا أن نقيم وترحلا كفاف المدايانا وهو تاسم الفلاح كفاف المدايا نحوه تاسم الفلا وليس لها إلا الأكيك منوك وليس لها إلا الأكيك منوك على كل سب yau afuwan yau uku zani yau shine suka na ƙarshe ala kulli sabbin an yamuta bi wajdihi على كل سب أن يموت بوجده نزوعا إلى قبر الرسول وقصده نزوعا إلى قبر الرسول وقصده دهتن الليالي بالدواهي لفقده دهتن الليالي بالدواهي لفقده خبرت زماني والمكان ببئده كبرت زماني والمكان ببؤده فيومي آم فيه والشبر فرسك فيومي آم فيه والشبر فرسك جليل أناس مصطفى من أجلهم أتاهم بإلم الواي نفيا لجهلهم فلما بدا لي أنه أصل فضلهم خصصت بمده سيد الناس كلهم أثاروا أتي يوم القيامة تبركوا سلا قلب من يسلو وقلبي ما سلا وعن كل شيء ما كلا هبه خلا يئز علينا أن نقيم وترحلا kifaful madaya na hawa huta simul bala walai salaha illal aqiqa munawwaku ala kulli sabbin an yamuta bi wajdihi nuzu'an ila qabarin rasuli wa qasdihi da hatinil layali bidawahi li faqdihi خبرت زماني والمكان ببوده فيومي آم فيه والشبر فرسك بسم الله جليل أناس مصطفى من أجلهم جليل أناس مصطفى من أجلهم جليل أناس مصطفى من أجلهم
أتاهم بإلم الوحي نفيا لجهلهم أتاهم بإلم الوحي نفيا لجهلهم أتاهم بإلم الوحي نفيا لجهلهم أتاهم بإلم الوحي نفيا لجهلهم فلما بدا لي أنه أصل فضلهم فلما بدا لي أنه أصل فضلهم فلما بدا لي أنه أصل فضلهم فلما بدا لي أنه أصل فضلهم خصصت بمده سيد الناس كلهم أثار وعتي يوم القيامة تطرح خصصت بمده سيد الناس كلهم أثار وعتي يوم القيامة تطرح خصصت بمده سيد الناس كلهم أثار وعتي يوم القيامة تطرح قتلت بمالي سيد الناس كلهم حتى روحتي يوم القيامة تكره سلا قلب من يسلو وقلبي ما سلا سلا قلب من يسلو وقلبي ما سلا سلا قلب من يسلو وقلبي ما سلا سلا قلب من يسلو وقلبي ما سلا وعن كل شيء ما كلا هبه كلا وعن كل شيء ما كلا هبه كلا وعن كل شيء ما كلا هبه كلا وعن كل شيء ما كلا هبه كلا يئز علينا أن نقيم وترحلا يئز علينا أن نقيم وترحلا يئز علينا أن نقيم وترحلا يئز علينا أن نقيم وترحلا كفاف المطايا نحوه تسم الفلا وليس لها إلا الحقيقة منوق شفاء المدايا نعوه تسم البلا وليس لها إلا الحقيقة منوق كفاف المدايا نحوه تسم البلا وليس لها إلا الحقيقة منوق كفاف المدايا نعوه تسم البلا وليس لها إلا الحقيقة منوه على كل سب أن يموت بوجهه على كل سب أن يموت بوجهه على كل سب أن يموت بوجهه على كل سب أن يموت بوجهه نزوعا إلى قبر الرسول وقصده نزوعا إلى قبر الرسول وقصده نزوعا إلى قبر الرسول وقصده نزوعا إلى قبر الرسول وقصده دهتني الليالي بالدواهل فقده دهتني الليالي بالدواهل فقده دهتني الليالي بالدواهل فقده دهتني الليالي بالدواهل فقده خبرت زماني والمكان ببعده فيومي عام فيه واشبر فرصقوا
خبرت زماني والمكان ببعده فيومي عام فيه واشبر فرصقوا خبرت زماني والمكان ببعدي فيومي عام فيه واشبر فرصه خبرت زماني والمكان ببعدي فيومي عام فيه واشبر فرصه جليل أناس مصطفى من أجلهم دليل ناس مصطفى من أجلهم أتاهم بإلم الوحي نفيا لجالهم أتاهم بإلم الوحي نفيا لجالهم فلما بدا لي أنه أصل فضلهم فلما بدا لي أنه أصل فضلهم خصصت بمده سيد الناس كلهم أثاروا عتي يوم القيامة تفرقوا خصصت بمده سيد الناس كلهم حتى رؤتي يوم القيامة تفرق سلا قلب من يسلو وقلبي ما سلا فلا قلب من يسلو وقلبي ما سلا سلا قلب من يسلو وقلبي ما سلا فلا قلب من يسلو وقلبي ما سلا وعن كل شيء ما كلا حبه كلا وعن كل شيء ما خلاه فهو خلا وعن كل شيء ما كلا حبه كلا وعن كل شيء ما خلاه فهو خلا يئز علينا أن نقيم وترحلا يعز علينا أن نقيم وترحلا كباب المدايانا وهو تسم الفلا فليس لها إلا الحقيقة منوه كباب المدايا نحوه تسم الفلا وليس لها إلا الحقيقة منوه على كل سب أن يموت بوجده على كل سب أن يموت بوجهه نزوعا إلى كبر الرسول وقصده نزوعا إلى قبر الرسول وقتله دهتني الليالي بالدواهل فقده نعزل الليالي بالدوائر وقته خبرت زماني والبكان ببؤده فيومي عام فيه واشبر فرصه خبرت زماني والمكان ببعدي فيومي عام فيه واشبر فرصه وأمسح جليل أناس مصطفى من أجلهم أتوا بالمروعين من لسانهم فلما بدا لي أنه أصل فضلهم قصدت بمدري سيد سيدا الناس كلهم أثار وأتي يوم القيامة تفرح سلا قلب من يسلو وقلبي ما سلا وعن كل شيء ما كلا حبه كلا يعز علينا أن نقيم وترحلا باب لا المدايا وهو تسم الفلا وليس لها إلا الحقيقة منوه على كل سب أن يموت بوجده نزوعا إلى قبر الرسول وقتله دهتن الليالي بالدواهل فقده عبرت زماني والمكان ببعدي فيومي عام فيه واشكر فرصه بسم الله هناك المصطفى من أجلهم أتاه بعلم الوعي نحو لسانهم فلما بدا لي أنه أهل فضلهم فكرت بمدحي سيد الناس كلهم حتى رؤتي يوم القيامة تفرح كلا قلب من يبذل وقلبي ما تلا وعن كل شيء ما خلا حبه خلا يعز علينا أن نقيم وترعلا كباب المتايا نعم البلا وليس لها إلا الحقيقة منعه أن يموت بوجهه نزوا إلى قبر الرسول وقتله دعت ليالي بالدوائر فقده خبرت زماني والمكان ببعده فيوم يأم فيه واشبر فرسه جليل أناس mafi girman bayi mafi girma a cikin mutane musuɗafan kuma zaɓaɓɓe min ajallihim daga cikin shugabanninsu shi zaɓaɓɓe ne daga cikin shugabanni ba zaɓaɓɓe ba ne daga cikin gama gari yana cewa ana khiyarun min khiyarin min khiyarin ni zaɓaɓɓe ne daga zaɓaɓɓu daga zaɓaɓɓu jalilu unasin mustapha min khiyarihim mafi girma a cikin mutane kuma zaɓaɓɓe daga cikin jagororinsu a tahun shi ya zo wa mutane bi ilmin wahayi da ilimin wahayi na fiyan lijahalihim don ya kore jahilcinsu iliminsa ba gwaji ba ne iliminsa wahayi ne duk wani ilimi da ake takama da shi na zamani gwaji ne tajriba ce amma shi nasa ba tajriba ba ce wahayi ne nasa haka yake ilimin sa ba kila wa kala bane amma duk ilimi in ba na manzon Allah bane alayhi salatu wassalam ba ilimi bane shi sa malaman addini ba su da gefe ilimin addini wanda Allah ya bashi ya fi ƙarfin a gwada shi da wanda ya ilimin zamani saboda shi ilimin addini akwai hasken annabta a cikinsa duk wanda Allah ya bashi ilimin addini yana da wannan hasken ya sana ya samu ƙabasacin min ƙabasacin nubuwa amma duk wanda ya yi wani ilimi daban gwaje-gwaje ne a can ya koya addinin musulunci wanda Allah ya bashi iliminsa ba shi da wani bangare da za a ce iya abu kaza kadai zai sa banki banda abu kaza yanzu misali lauya yana sa baki a ilimin likitanci likita yana sa baki a harkar tsaro aga kowa iya inda ya karanta kenan amma malami na addinin musulunci inda ya amsa sunan malami ya san likitanci domin ilimin wahayi ne kuma ya karanta ya fahimce shi ya san harkar tsaro domin a ƙur'ani akwai wa aidu lahum mastata'atun min quwwatin wa min ribatil khayli akwai harkar tsaro a ciki ilimin wahayi ya san tsaro sannan ya san ilimin shari'a da ka'idojin doka mai ilimin addini ya san wannan yasa in an ce ga mai ilimin addini shi ba shi da gefe sai dai in ba ilimin ne da shi ba me ya ba da wannan sirrin wannan hasken na annabta ilimin na wahayi ne annabi sallallahu da kansa ya ce malamai ne magadan annabawa ya ce ba su gaji kuɗi ko wani abu ba abinda suka gada ta shine ilimi da haka su ba su da gefe amma ga daga inda sirrin yake shi yasa wanda yake karance-karance misali mutum ya ɗau ibn nafisin alƙarashi rubuce-rubucensa a kan kiwon lafiya a sanda ya fara rubutun cewa ya wannan littafin nawa idan zai daina amfani nan da shekara dubu goma ba zan rubuta shi ba nan da shekara dubu goma zai tsaya ba zan rubuta shi ba ya ce wannan rubutun wallahi in dai ilimi ake takama sai ya tokari tashin alkiyama ibn nafisin alkarash har yau duk ilimin mai duk ilimin likita sai dai bandan bandan a iya abinda ya iya yi amma bai isa iya kure abinda ibn nafisin ya rubuta ba haka imamu gazali haka ibn qayyim al-jawziyya manya-manyan malaman na musulunci saboda ilimin nasu yana da alaka da hasken wannan annabta zai dau al'arabu sudani shehu abdullahi dan fodiyo sai ga rasa aina ya fi kwarewa duk wani fage ya shiga ya kure shi duk wani fage da ake takama da shi in yana magana sai ka ɗauka a iya wannan layin kaɗai ya kware ba wani abu bane sirrin wannan hasken na annabta ne to ya shi ya zo da wannan ilimin na wahayi don ya kore wa duniya jahilci da haka mai ilimin addini ya fi ƙarfin wani ya mai gani gani falon ma bajali mala ya ce lokacin da ta bayyana gare ni annahu asulu fadlihim annabi ne asalin falalar kowa to kasastu bi madihi sai na keɓance yabona mutum ɗaya zan yi wa shi ne wa ya ce sayyidan nasi kullihim shugaban mutane duka sai na ɗauko yabona gaba ɗaya na keɓanci yabona da shi yasa bai yabo kowa ba cikin shiriniya manzo Allah kada ya yaba sallallahu alaihi wasallama yace shi kada nake banta yace ni kuma abin da nake nema asarau a ci yawmal qiyamati tuqrahu yace ina sa rai ran alkiyama za a yaye min razani na shine sakamakon wannan yaban nawa domin a yaye min razani a filin alkiyama sala qalbu man yasulu zuciyar mai manta annabi tana mantawa amma wa qalbiya ma sala ni zuciyata ba ta manta shi ko kuma yana nufin yaban zuciyar mai manta yabo tana mantawa amma tawa ba ta mantawa dubbin zai iya dauka yace wa an kulli shay'in komai kala zuciyata ta rabu da shi ma kala hubbahu in ban da sansa zuciyata ta kada komai daga cikinta ta makale wa san manzon Allah shine jarinta yace ya izu alaina yana nauyayyan muna shiga kunci an nuƙima mu zauna a gida wa tarhala kifaful malaya amma mu ga raƙuma sun ɗau hanya sun tafi madina mu kuma ga mu a zaune ce wannan abu yana damun mu na hawahu ta tafi inda yake wato madina kenan tasimul fala tana keta daji walaisa laha munawwaku babu inda za ta sauka illal aqiqa sai cikin aqiqu wato madina to mu kuma yanzu sai mu ga jirgi zai tashi daga airport din malam Aminu ta Kano in ya daga ya bar ƙasa ba zai ƙara sauka ba sai a Madina mu ga mu a zaune shi ne ta izu alaina an nuqima mu muna zaune watarhala kifaful madaya na hawa huta simul fala raƙuma su yi inda yake wato su tafi madina suna keta daji ba su nufi ko'ina ba sai shi ya ce ala kulli sabbin ya wajaba akan duk masoyin manzan Allah an ya mutu bi wajihi ya mutu da soyayyarsa kada masoyin annabi ya bari ya mutu babu soyayya annabi a ransa ya ce ya wajaba kowa ya mutu da wannan soyayyar nuzu'an sannan kowa ya mutu da shauƙi ila kabarin rasuli zuwa makwancin shugaban halitta wa qasdihi da kuma nufin inda yake kowa ya mutu akan yana shauƙi ya haɗu da shi ce da hatinin layali darare suna bani bakin ciki idda wahi da irin musifu kala-kala duk dare a cikin musiba nake amma me yasa yace li faqadihi saboda na rasa shi ce ka bar su zamani na gwada zamani na wal makana na gwada makanin da nake raye wato na gwada rayuwata zarfu zamanin da zarfu makanin dinta bi bu'dihi sai na auna ta da nisan to ga sakamakon da awon ya ban sai ce fa yawmiya amun kowace rana a matsayin shekara take a gurina 24 hours ji nake kamar shekara ce saboda me ban haɗu da manzan Allah ba ce sa kowace rana take da nauyi a gurina wa shiburu kowane ɗani ɗaya in an ce shiburu shine ɗani ɗaya na ɗan yatsa mutum ya sa babban ɗan yatsa zuwa dogon ɗan yatsa ya auna shine shiburu ya ce to nisan da yake tsakanina da shugaban halitta kowane ɗani ɗaya sakamakon da ya fito a gurina farsaku sai zama farsaki ne farsaki shi ne wato mul uku kenan kowane ɗani ɗaya jinsa nake daidai yake da mul uku kowane kwana ɗaya ji nake daidai yake da shekara ɗaya saboda mai saboda rashin haɗuwa da masoyi sallallahu alaihi wasallama Allah ya sada mu da shi duniya da lahira amin ya Allah